بما ولد والخاتم لما سبقنا في الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله الله لا أكبر يا ربنا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أنا بشرتموني على ما سمعت فبما تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانتين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال وما ربكم أيها المرسلون
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون يا ممشي bakin annabi ibrahim sun zo masa wajen mala'iku goma sha biyu ko goma ko uku a cikinsu akwai jibril to lokacin da suka zo wajensa ne suka yi masa gaisuwa ya gabatar masa da abinci ba su ci mai shi yana tsoron to sai suka masa bishara zai samu ɗa shi ne annabi saha shi ne mamaki ya kama shi a irin shekarun da yake da shi shekara ɗari da wani abu matan casa'in da wani abu sai suna ce masa a bashar tumuni yanzu kai mini bishara bin waladi da da ala amman zani ya kibar ina cewa tsufa ya kama ni a yi halin ma'amasihi yaya tare da shafan tsufa tare da ni fa bi ma fa bi aiki shay'in da wani abu ne to bashiru ne kuke mini bishara istifhami ne ba wai yana tunanin Allah ba zai iya haka bane ya ga kowa sanin Allah yana iya haka amma istifhami ne jin mamaki kai wannan akwai abin mamaki قالوا suka ce basharnaka bil haqqi mun maka bishara da gaskiya wala takun min al qanidina kar ka kasance cikin masu yanke kauna ba irin ka ne masu yanke kauna daga rahaman Allah ba Allah ya ce wa man yaqul min rahmatir rabbih illa dhaluna kai ko baka cikin dhaluna ne ah nyam ومن لا يقلد ولا تكن من الغادرين قال يتي ومن يقلد ومن لا يقلد أي لا يقلد بعد وينك كونا بكسر النون وفتحها يقلد هو يقلد بام ينك كونا من رحمة ربه لكرهة من مبنجد إنسا إلا الضالون زي ما تتوى الكافرون الكافرين
قال فما ربكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا لدور إنا لمنبوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين قالوا ملائكو suka ce wa annabi Ibrahim inna arsalna mu an aike mu ne ila qaumin zuwa mutane mujrimin kafirai ai qaumin ludin mutanen ludu li ilahin za mu halakar da su baki ɗayan su illa alaludin sai dai mutanen lulu wato lulun da wanda suka yi imani da shi inna la munajjuhum mu masu tsirar da su ne ajma'ina baki daya da imanihim saboda imanin su illan ba ta sai dai a cikin alin akwai matan lulu kaddarna mun kaddara inna ha ita la min al-gabirin tana cikin masu wanzuwa cikin azaba me ya jawo mata ne kubriha saboda kafircin da فلما جاء لوط المرسلون قال انكم قوم منكرون قالوا بل لك بما كانوا فيه يمكرون واتيناك بالحق وانا لصادقون فلما جاء آل لوط المرسلون يا عند من ظننا سكبوا متان اللوط اي لوطا قال لهم يشي مسو إنكم قوم منكرون ko mutane ne wanda ban san ku ba ababen musu qalu suka ce bal ina ka bima kanu bihi yamkarun a mun zo maka ne da abin da kanu aiko muka mutanen ka suka kasance yamkaruna suna shakka ni a cikin ka huwal azabu shine azabu wa sai na ka bil haqqi mun kuma zo maka da gaskiya halaka kan ya tabbata kan wannan mutane wa inna la sabiquna mu kuma wallahi muna da gaskiya fi kaulina a cikin mun faɗi a cikin maganar fasri bi ahadi ka cikin min al-layl kamar da muke gaya maka dai kai lodo ka fita da iyalinka da kada yanki minan laili daga dare wata bi albarahu ka bi bayan su in ka kora mutanen ka ka bi su a baya kuma ka gaya masu wala yattafi minkum ahadun ɗaya daga cikin su kar ya waya ya Allah ya ra azima ma yanzu ilayhim don kai daga girman abin da yake sauka akan mummin da su wa mulku shuri wa ta kuita tafiya haifu tumaruna inda aka hore ku da zai shine ya tashi daga garin ya koma sham wa kalauna a haina ilayhi mun yi wahayi zuwa gare shi zalika al'amra wannan al'amari wa huwa shine anna dabira haula'i karshen waɗannan mutane maqlu'un abin yankewa ne مصبحين اللغة أصباح كانوا أن يتم استئصالهم ثم كيوان زي شكف الصباح اللغة الصباح
ودا أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء من بيتي فلا تنبهون واتقوا الله ولا تقتلون قالوا أولا نهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي أنهم كنتم فاعلين وجاء المدينة mutanen garin masa zo sunan gari suka zo dama idan annabi lodo ya yi baki shi yake sauke su da an yi bakin kuma sun zaga suna kama bakin suna ruwa da su da ƙarfi sun ga baki sun zo ba sun cewa mala'iku ne ba da suka zo yan mutanen garin sun zo suka zo wani kwamulon da ma'aikata yayin da aka ba su labari annati baiti nurin mautan nisanin akwai waɗansu samari marasa gemu nisanin kyawawa sun sauka gidan annabi nuhu wa humul mala'ikatu sune mala'iku mai ba da labarin matarsa ne in an yi baki kamar yadda muka faɗa a baya inda rana ne sai da sun kunna hayaki da sun ga hayaki sun san akwai baki a gidan inda daddare ne sai da kunna wuta sun ga haske sun san akwai baki a gidan yau sai ta taso da gudu kai ga wasu irin baki kyawawa ba mu taba ganin irin su sun zo sai suka zo wahum ayil mala'ikatu yastabshiruna suna ma juna bishara halin jama'an suna kwadayi sai ta yi fahimci yau za su yi aikin albashin da suka saba min da su قال نوح سيلوه دون جمس إن هؤلاء ودنا باجينا laifi ba gina ne fala ta mu ni kar ku kunya ta ni wa taqullaha ku ji tsoron Allah wala tuduni kar ku bakanta nan rai bi kasdikum iyahum da nufin ku su bi fil fashati da aiki ta alfashari ne qalu sai suka ce masa awalam nan haka alil alamin in dai ba ka so mu yi ba mun hana ka saukanta baki ba ai mun hana ka an alamin gaban da kayan ila bakin gaban ila bansu kada ya ci haulaye banati waɗannan ‘ya'yana ga sunan ‘yan mata in kun sun fa'ili na masu ridu na min ƙara ishawa in kuna son ku aikata abin da muke nufi na wato biyan bukatan ku na sha'awa ta zawwaji hunna ku a wurin to kaga ana maganan baki manzon annabi Ibrahim shine ya sunnanta garan baki kowane lokaci an ce laifin ibrahim da mutane an ambace su kamar yadda suka zo an wani ƙauyen uku wani lokacin karatu maza da sallallahu alaihi yana cewa ya taɓa yin baki shayar da sun kai ba ko ka shayar da shi ko da baki guda biyu ma'ana ruwa da dalili ya ce duk wanda ya mamumi ne da ya fa guda ɗaya kamar ya yi da ya fa annabi adamu ya girmama shi kenan wanda ya liyaba mummune guda biyu kamar ya yi liyaba mu adamu da hawawu ne wanda ya liyaba ga mutum uku kamar ya yi jibril da israfil da mika'il ne wanda ya liyaba mutum hudu kamar ya karanta a taura da linjila da zabura da alqur'ani wanda ya liyaba mutum biyar kamar ya yi salloli biyar ne cikin jama'a wanda ya ma shida kuma kamar ya yi ƴan tarakaba ne daga ƴaƴan bani isma'ila wanda ya bakwai kuma dama kofofin aljanna kofofin jahannama bakwai ne in ka samu baki guda bakwai ka ce da su ka kulle kofar jahannama guda bakwai in ka yi takwas kuma ka kulle kofofin aljanna din to dan ya to haka ake yi wato shi ko goma ta wajabta maka ladan wanda ya salla ya yi azumi ya haji la yau mai kiyama hadisi musamman saboda haka nan ce da baki yana da kyau har ma aka ce in kai gida ka fi da zakan gida ake me zakan gida aka ce dakin baki dakin baki duk nan da kai gida kai da kai zakka kai dakin baki
لأمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأقلتهم صيحتهم مشركين فجعلنا عليها سابلها وأمطرنا عليهم إدارة من سجين إن في ذلك لآيات للمتوسمين لعمرك خلاف للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله نارا إلى رأيوانك إنهم حقيقة سوء أن متانين في سكرتهم سنة مايا ya mahuna suna dimuwa a domin sha kamar suna maye ba a zafi musai hati sai karan jibiri ya kama su mashirki lokacin hudu a rana waje an na aliya sabilha muka sanya alƙaryan garinsa zumuɗin saman ya koma ƙasa da an rafa a jibrilu jibrilu ya ɗaukaka ta ilan samari wa kada haye kifar da ita matsalubatan abin juyawa ilan alin zuwa ƙasa to kaga Allah ya gaya wa annabi ya ce na rantse da rayuwanka wannan girmamawa ne matuƙa ga annabi Muhammad Allah bai rantsewa yakan rantse da kansa yakan rantse da shamsu wa duhaha wal qamari idza tala amma Allah ya rantse da wani sai annabi Muhammad da amurka ya kuma rantse a wani wuri وتين وزور تين وهذا البلد قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد فوربك saboda girmama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya rantse da rayuwar annabi ya rantse da garin annabi ya rantse da zamanin annabi ya rantse wal asri innal insana bi yusr wannan daraja manzo Allah yana Allah na ga maka na rantse da rayuwar ka ya rasulullah na cikin halayen su na maye aka gaban ne wa amdanna alaihi jatan muka yi ruwan dutse a kan su min sijilin danyen laka da aka dafa da wuta نعم إن في ذلك المذكور أيك أتكم وانشانك أجم أنبتو لآيات أقوي آيوي دلالات مظنون على وحدانية الله إذا كريم الله للمتوسمين للناظرين المعتبرين كما سلورا ما تسلوا إلى النزورا
وإنها لسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين وإنا أيقنا قوم لوط Allah ya saukar ma annabi alqur'ani ne a Makka ana magana da mutanen Makka kuma an gaya musu ga abin da ya faru sai Allah ya gama hujja ya ce ai kuma kun san wurin wannan alƙariyun da muke faɗa qur'an lur labi sabili tana kan hanya mujinin madaidaci dariqu quraish ai hanyan ku ne ila sham zuwa garin sham lam tanjan har yanzu ba to yi ba ai kuna wucewa garin kuna gani a bala ta asiruna ashe ba ku alura biyu da su shi Allah kullum yana so alura ne shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa ittaqu firatatul mu'min fa innahu yanzuru bi mu'minillah wato kiyayi ganin zuciyar mu'min yana duba da haddan Allah ne shine manzo Allah yana cewa law kana fi ma qablakum muhaddathuna to la kana umma da akwai wani wanda Allah yake magana da su to la ya zama sai na umma to ala kulli halin Allah yana da bayi da yake suke ruwa da lamura to yace to wannan ayan ya kamata mutum ya lura ko mutanen maka ma ku lura tagarin kuke wucewa ana gaya muku ana halaka in ma ba ku sai ba ai kun ga gari نعم إن في ذلك أتم ذلك لآية أقول قرى إبرة للمؤمنين المؤمنين وإن محببة إنه كان أصحاب الأيكة mutanen laika laikan nan kuma ginan shajarin wani rukunin itace ne a kusa da madiyana wato kuni ne garuruwa ne a cikin kurmi a kusa da madiyana wani gwamnu shu'aibu mutanen shu'aibu da zalimin azzalimai ne bisa kadihim da karyata wasu sha'ayin fantakamna minhum muka halakar da su biya halakna mu muka halakar da su bi shiddatil harri da tsananin zafi wa innahuma ai su waɗannan alƙabiyu ƙura ƙaunin lodin wal'aika dukkan su sun dambata da bi imanu binu suna hanya ne bayyananne walihi a bala ta atamiruna shin ba ku lura da ni da shi ya ahla makkata ya ku mutanen makka ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينهبون من الجبال البيوت آمنين فأخذتهم السيئة مصبحين فما أغناهم ما كانوا يكسبون ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين حقيقة متانا هجر ونقول ما نتكان مدينة, مدينة الشام سوني سموداوة sun ƙaryata almursali na manzanni bi takzibihim da ƙaryatawansu salihu لأنه domin ƙaryata manzo ɗaya takzibun li batirun su ne ƙaryata sauran manzanni ne shi sa Allah ya ce sun ƙaryata manzannai sun ƙaryata manzannai alhali salihu kaɗai suka ƙaryata littirakin saboda tarayyar manzannin Allah fil maji'i a cikin zuwa fi tauhidi da kaɗai ta Allah wa atainahum ayatina min ba su ayoyin mu fil naqati a cikin taguwa wanda suka nema wai dutse ya fitar masu da taguwa Allah ya sa kuma cikin karamomin annabi sa mu'jizar annabi salihu ya yi addu'a taguwa ta fito a cikin dutse wannan aya ne daga cikin ayoyin amma duk da haka fa kanu so kasance mu'urini na masu kau da kai an haga barinta la ya tafakkaruna ba sa tunanai biha a ciki wa kanu yahituna min al-jibali buyutan aminin Allah yana faɗa irin ƙarfin don mutanen maka sun hankalta su mutanen maka ƙananan mutane ba su da ƙarfi irin wannan su mutanen salihu ɗin nan ba sassaƙe duwatsu suke yi su yi su mai da shi ɗakuna buyutan ɗakuna amini na amintattu ko mai girman dutse za su ɗaga shi ko su sassaƙe dutse sai shi zama ɗakin yau ina suke wa kana ba ka zarfa musu ya ara kawai ta kama su musulmi ne lokacin asubani kuma gananun ma kanu ya turo abin da suka kasance suna kasabe ne sun kuɗe masu azaba ba min bina ya hutu na gina banyan katanga wajen gina amuwa da ta tara dukiyoyi.
وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفى الصفا الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك طبعا من المثاني والقرآن العظيم
نعم وما خلقنا السماوات ما مهلتي سمي والأرض لكسابا وما بينهما لأبن ليك تكانيس إلا بالحج سيد جسيا وإن الساعة حقيقة ساعة القيامة لآتية ميزوة ليلا مهالة با مكوى فيجازي كل أحد ألا تزاك مكون مثل آيات بعمله ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره سورة فتوى يا محمد سودتي يا النبي عن قومك كمتانك الصفة الجميلة كونكي ميكي وأعرض أنهم إيرالا كونكي لا جزاء وأنما قاسى وابيس أما وأنا آية da aka ce annabi ya kauda kai kamar ya da shi kenan mansuhun an dauke hukuncin ana karanta ayan ba hukuncin saboda an ce ya kauda kai ya da ba yaki kenan a ayan yaki ya dauke hukuncin wannan ayi da ayan da sai ina rabbaka hakika ubangijinka huwa al-khallaqu shine mai yawan halitta bi kulli shay'in da dukkan komai al-alimu masani bi kulli shay'in dukkan komai ولقد آتيناك سبعا من المثاني يا رسول الله من باك أمن متقبا ولي النبي با سبعا بقي من المثاني لك أبن بيان تاوى وسبعا من المثاني قال صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم هي الفاتحة إذا فاتحة رواه شيهاني شيهاني sun ruwaito Bukhari da Muslim me yasa aka ambace ta misali تصلى في كل ركعة أنا ما يميتا تحسن كون ركعة والقرآن العظيم قال القرآن من كلمة أنت دليل سوكان وانا آية wato sabon manzon Allah suna Madina sai suka ga wasu fatake sun dawo rana ɗaya na Yahudawa fataken da suka je basara sun dawo fatatan da suka je azri'atu sun dawo daya na bani kuraiza ɗaya na bani zuriyar to sun zo da nau'i nau'i na tufafi da turare da kayan ado sai musulmai suna ce oh Allah haka yake yi ga mu muke da gaskiya ga annabi Muhammad to amma wannan dukiyar ba mu samu ba da wannan dukiyar namu ne da mun fusata da Allah da shi da mun sharfi sabilin da yanzu Allah ya ce ya ya na ba ku abin da yake na ba ku saba minan mazani fatiha kenan wal qur'an al azim da alqur'ani mai girma saboda haka yazo hadisin sai na bakari na cewa man uciya qur'an فرأى أن أحدا أوتي من الدنيا أفضل مما أوتي فقد صغر عظيما وعظم كبيرا duk wanda Allah ya bashi Qur'ani ya ga cewa wani mutum ba mai Qur'ani irin shi ba an bashi wani abu daga duniya fiye da wannan abin da aka bashi to lalle wannan ya mai da babba karami ya mai da karami babba shi ne Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya rasulullah ga yamma mutane kada ka mutane
لا تمدن عينك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واقصد جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين وما أنزلنا على المستقيمين لا تمدن عينيك يا رسول الله أنا أيد صحابان النبي sai shi annabi bai taɓa kallon wannan dukiya ba amma da yake ba su isa yi magana da su ga annabin sai ce ya rasu bar ganin abin da bane kuna ya zata da bane da ni da samu kar ka miƙa idanunka ila ma mata ana zuwa abin da muka jiye da su dadi a zuwa da nau'i nau'i tun da Allah ya baka fatiha kar ka dubi abin da aka samu na duniya na kawan duniya saboda haka manzala sallallahu alaihi wasallam an taba kawo mashi raƙumma guda ɗari raƙunan nan jajaye jawawa duk suna da ciki da aka zo kusa da annabi sallallahu alaihi wasallam sai runsa idonsa Allah ya ce karka kalli duniya sai runsa idonsa ya ce ku raba sadaka ku raba ku je ku ba mu gero sai faɗi wala kada atina ka sama min al masani wal qur'an azim wala tamuddanna ilayka ila wa tanabiya zaki wannan shine bal Allah subhanahu wa ta'ala na ce innamal hayat mata'ul ghurur rayuwar duniya sai ga malamai suka ce ku duba ku gani da Allah bai damu da duniya ba sai ya dauka ya ba marula ya ba fir'auna ya ba fasikai ya ba kafirai bai damu ba ya maida duniya ba ta wuce darajar hukuncin tsaro ba wato na marulu da ya yi mulki ya yi mulki sai ya tunanin ya zama irin fir'auna sai ce shi Allah ne da Allah ya ce to shi kenan kana karya ne sauro aka turo sauro ya shiga hancin shi ya dinga ɗanɗansan sa har ya mutu sauro din nan gaba ɗaya to kaga shi ne matsala ce duniya ba ta kai fufukin sauro wajen Allah ba da ta kai fufukin sauro da bai shayar da kame saka mutanen duniya su suna ganin dukiya alfarma shine a wajen Allah kuwa a'a nashi bai bashi ba wai don ba ya son sa ba son sa din ne domin duk wanda aka yarwata masa duniya zikiri zai kara jami'in sallah zai kara amma ya ka rike kullum sai ka ce Allah Allah Allah da an rike sai ka ce Allah to da ka Allah yana gaya wa annabi yana gaya ma mu al'umma annabi kar ka ga Allah ya ba mutum wani abu na duniya ko na mulki ko kuɗi ka ɗauka Allah bai baka ba ya baka abin da yake wannan musamman in ya baka alkur'ani don domin waɗancan mai karewa ne wannan ko da ne shi sa malamin ka ce abin da ya sa fatiha ta fi kowace kowace sura a ciki fatiha ta tara ilimi gaba ɗaya guda tara idan ka ce alhamdulillahi ka samu tauhidi rabbil alamin ka samu sallah arrahmani ka samu zarka arrahim ka samu azumi maliki yawmiddin ka samu hajji iyyaka na'budu ka samu shari'a iyyaka nasta'inu ka samu haqiqa idan siratal mustaqim ka samu addu'a siratal ladina an'amta alaihim ka samu kissa gairil maghdubi alaihim walal ladina ka samu wa'adu da wa'idi wallahi at-taura da injila da zabura iya kan ilimi kenan sai aka kara su a cikin bani sannan kuma ba inda bawa ya kusa da Allah irin lokacin da yake karanta Fatiha don an ce wal musalli yunaji rabbahu fa alayhi an yata'ahaba lidhalika shi ta kowace raka sai an mata fatiha don lokacin munajati kenan da ka ce Allahu akbar ka shiga wani abu wanda yafi komi sauri ka yanki saman bakwai ka je halaran Allah za ku yi magana da Allah to Allah na sauraron ka sai ka ce alhamdulillahi rabbil alamin sai ce to ina mala'iku yan hasada wanda in sun ji za su yi wannan Allah bawa nan na gode ne arrahmanir rahim sai kun ji ko bawa nan na mini kirari maliki yawmiddin kun ji ko bawa nan na girmama ni Allah ka gani nan iyyaka na abudu kai kadai mun ce ma bauta kai kadai ni ya wada Allah ya ce na sani na sani wa iyyaka nasta'in amma Allah taimako na kai ba maka taimake ne ba zan iya ba za wani can sai tsaye wani da bai iya komai wani zai rubu mai noma bai iya ba Allah ya ce shi kenan wannan sirri ne ha za mai yi wa mai nan to ne bukatan ka Allah wani ne ke bukatan idan na sauran shi ke da mu tabarki madaidaici to ka san nan adam an ka ce Allah ya baka arziki baka tsaya haka sai ka ce gona gida mata to ka ce Allah ya baka arzikin mana ya baka irin wanda ya ga dama amma da kayan Allah ba ni arziki to ba za ka tsaya ba bakin ka bai tsaya gida mai kyau Allah kudi mata gonaki to idan idan sura da to amma ba sira da lazina nan da alayhim irin wanda kai musu ni'ima fa irin wanda kai masa to na ji sai me ne ce to na suna kuma akwai wanda kai masa ni'ima kai buki da su ya gudu to gairin magdubi alaihi na tuna ba akwai wanda suka bace Allah ban da su nasara kenan walal walina sai ka ce amin mala'iku su ce amin annabi ce wanda ma'aninsa da na mala'iku suka dace an gafarta masa qasamtu salata baini wa baina abdi idan ka ɗauko daga fatiha ka zo iyaka na abudu rabi daidai ke rabi daidai ke tun maganar da Allah kake yi ba na ka ciki alhamdulillah rabbil alamin na Allah ne arrahman arrahim na Allah ne malik yawmiddin na Allah ne iyaka na abudu na Allah ne to sai a dawo naka wa iyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ان ملك من وافق تامينه تامين الملائكه duk wanda amin din sa ya dace da fadin anin mala'iku an gafarta masa an fada zaki rubi nazo a wajen sallan nan yana munajati da ubangiji shi yasa shedan kuma ba inda yake saka tunani sai lokaci sakaci Allahu akbar bakinka na fatiya zuciyanka ya kai kasuwa ko ya kai ma'aikata ko ya kai gona abin da shaidan yake nufi kawai ka je kana kamar a kai ka gaban fada mai martaba ne a bakuri za ku gana sai kowa ya fita sai kai da shi maimakon wai ya ji maganan ka zai ce ranka da dakin nan da kyau ba riganka da kyau ranka da wurin ya kyau ai ka ga ka zama haukaci da Allah zai turmu za hancin shaitan sai ya ce ku yi cikin jami'i duk abin da ya muku naka da manzo Allah ce la salata li jaril masjid illa lil masjid ba sallah ga makocin masallaci sai masallaci da annabi ya gaya masa bayan ka suka damu kace ya rasulullah to yanzu wai shaitan da yake ta bata mana sallan haka ya za ce a an kun yi ko dai kai ku kadai ne haka yake faruwa an kun cikin jami'i abin da zai faru Allah zai ce mala'ika ga bayina nan sun yi sahu abin sha'awa je ka dubi liman ya zuciyar liman yana wuri na ko ya tafi kasuwa in aka zo aka duba liman ya fuskanci Allah kawai sai Allah ce a shi kenan sauran makar a duba an misali in dire bai dauko mahaukata in yana da hankali ba za a sauka lafiya ba ko in ya ɗebo makasi ba shi yana da ido ba za a sauka lafiya ba kar ma duk kowa ma ya tabarci shi dai in yi bacci hadari ya samu ko to shi yasa idan neman zuciyar shi ya furkanci Allah Allah ce shi kenan a gane sauran ma duk gaba ɗaya neman lafiya ne in babu sai a duba a sahun farko in ba a samu ba a nan uku in ba a samu ba a nan hudu har sahun ƙarshen ma in an samu dun ɗaya shi kenan in ba a samu dun ɗaya ba sai a ce Allah ka nemi mu bane duk sun tafi kasuwa ko sun je gona ko mun je neman aure ko suna tunanin ruwa bai samu ba Allah ya ce kai wai don wa suka taru ai don kai me suke nema aljanna me suke tsoro ta kai kuje na gafarta musu kada ai wasa da sallan jami'i da har manzo Allah yana cewa da na yi niyyar in ce a tada sallah in je gidan wanda ba su zuwa jami'i in kone gidan in kone gidajen su malamai suka ce duk abin da annabi yake yayi niyya to ba haramun bane da za a kone a lura da kyau kai da kanka kai makanka hisabi da ka ce Allah ba kamar an kai kadai ne ya wanda zaka je da yawa har Abuja zaka je a cikin sallah wai wani malami arifi ne masani yana yana jin zancen zuciyar mutane sai zo bayan wani liman ana sallah za ka ce Allahu akbar liman na sallah sai aka ga malamin ya shiro wani abu yana ci a bakin su za ga masala Allah ya ta malam ni mamaki kai babban malami na Allah haka ana sallah kana cin wani abu ya ce ai liman din ne ya kwashe mu zai kai mu wajen Allah ya tafi kuba yawo da basara liman ya ce wallahi ko haka akai ai ina fara sallar nan ko ba da je da basara to haka dai fatiha ita ce abin da Allah ya ba al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan yanka gabo duka gaba daya fatiha da ku shi bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim arabi goma sha tara ne harafi goma sha tara nan masu daukan al'arabi mutum nawa ne ya mu da aka rabbaka ko kisa aka ashara in ji Allah sai ka ɗauko baɗin nan na bismillah baɗin bismillah tun magana ya kare a kan baɗin me yasa ya samu daraja bai sa dugonsa a sa a kai ba sai ya sa dugonsa a ƙasa Allah ya ce na ku girma ma ba kullu amrin fi baɗin la yadu bismillah fa huwa afdal duk wani abu na alkhairi in za a fara a fara da bismillah saboda yayi gangan da kai in za ka ci abinci ka ce bismillah in ka yi bako salamu alaikum bismillah in za ka fara tafiya bismillah to baɗin nan ne sirrin sa bi kana ma kana bi ya kudu ma duk abin da ka gani in ji Allah fa bi kana abin da za ka gani fa bi ya kudu to fa bi din nan malamai suka ce wai meye ma kai annabi Muhammadu ya ya zama annabi fa 80 ba biyu ya goma 92 Muhammadu haka dai karka ga Allah ya baka alkur'ani ya baka ilimi ka dinga duban wani abu shi ya dame ka Allah fa ya riga ya gama shiri baka isa ka zama mai kudi Allah bai rubuta mai kudi ba baka zama mai mulki Allah bai rubuta mai mulki ba ka gode mishi ka tsaya inda ya ajiye ka ka gode masa ala kulli hali na'am wa hamdulillah ya rasulullah ka sun koyar da sasanninka alin jana baka lil mu'minin daga mu'minai wa qul ka ce inni ana nazir ni mai gargadi ne min azabillah an yanzila alaikum kare sauka akan ku al mubin al bayyin al inzar mai bayanan gargadi kaga annabi an ce alin jana babu ma rahmatin min Allah illa lahu wala kullu bazan da lidan dan bilan ban dun habi wa to kaza mai taushi karfe girman kai Allah bai girman kai wannan Allah ya ji kowa taushi ba wanda zai kira annabi a gidansa bai zo ba wani ma ya ko badon akuya zai daba ya ce ma annabi ka zo gida na ka sharo mu annabi ya taso har a cikin ɗabi'unsa akwai wata mata a madina ba ta cikin hankali sai ta kama hannun manzon Allah sai ta je da shi mai kike so sai a tsaya duk a gama abin da ake ya sallame ne to sai na Hassan jikan jikan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wata rana zai wuce sai ya ga miskinai sun dan dafa sun yi kwalo haka za su yi suka ce a ya halin baiti ga liyafa a zuwa ce ce to ba da tsafe ya zauna ya yi shi kwaɗan su ya gama da ya gama sai ce to ni ma ku zo mu je gida na ce da ku da aka je gida ya kawo musu abinci iri iri ya ce to Allah baya son girman kai baya son girman kai don haka duk mutum da kake gani bawan Allah ka gane shi Allah yana son abinci yasa kai kankan da kai kamar zalla alim kusuri kamar da muka saukar azaba على المقتسمين اليهود والنصارى
الذين جعل القرآن عليا وربك لنسألنهم أجمعين أما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين
الذي كما الذين جعلوا القرآن كما أنزلنا كما إنما كسوكت عذاب على المقتسمين يهود والنصارى الذين جعلوا القرآن وأن سكسني القرآن أي كتبهم المنزلة عليهم لتبن أكثر أكن يدين جزؤي حيث آمنوا ببعل وكفروا ببعل سك كافر شيء ساشي سك كما بارك سيار ساشي وقيل عن شيء المراد بهم الذين اقتسموا طرق مكة وأن سك رد بعنيوهم مكة يصدون الناس عن الإسلام وقال بعضهم ساشن سيشي في القرآن سير وبعضهم كعانة وبعضهم شيء Allah yana tsine muku dai wanda suka ai rarraba alqur'anin nan wani su ce annabi sihiri ko qur'ani sihiri wani su ce bokanci a wani kaulin kuma a'a su kafiran makka ne da shekara ya ra'adu haji sai suka ce mu taro mai shawara mu daidaita magana da za mu gaya mu bakin da za su zo sun sun ji labarin muhammadu ya bayyana to kar bakin mai canza duk wanda ya zo in ya tambaye mu to mu yi itibaki ko mu ce mahukaci ne ko mu ce dan damo ne kar a samu bambancin baki a wajen mu to lokacin hajjin yayi sai suka raba mutane duk hanyoyin da za a shigo maka sai ce kar ku shigo in kun shiga maka akwai wani mutum yana cewa shi annabi ne mahukuci to shi ne Allah subhanahu wataala yake cewa nan ko kuma a'a su kafiran suka ce damu wani lokaci kuma su ahlul kitabi da suka san alqur'ani ma sai ce wai ba haka bane Allah ya ce dukkan su ne mun saukar da azaba akan su fa rabbika na rantsi da ubangijinka da nas'alunhum sai mun tambaye su ajma'ina duka su'ala tawbihi irin tambaya na zani amma kanu ya amaluna ga abin da suka kasance suna aikatawa na tsada mutane zuwa wurinka fasta abin ma tumar ya rasulullah bayyana abin da aka hore ka idan arbihi ka bayyana karka boye wa adil ka kau da kai anil mushriki na gabarin kafirai haza wannan qabla al-amr tun gabanin a hore annabi bil jihad da yaki inna kafaina kal mustahzi'in mu mun isar maka masu izgili tun masu izgilinka sai mun halakar da su kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya daga manzo Allah baya mummunan addu'a amma akwai wasu mutum biyar da suka dame shi da ya dame su suka dame sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya magana akan su shine Walid ibn Mughira da da Aswad ibn Abdul Muttalib da Harith ibn Qais waɗannan duk sun cuci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da mun na aji dukkan sun cuci manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam Allah na gama ka ne to kowannen su gaba daya Allah ya ce inna kafaina kal mustahdiin duk masu ilmin nan za mu isar maka da shi nan mu ilahi na kullum minhu bi afatin da wani aibi da ya same shi wa hum sunu alwalid ibn wagira wal asim ibn wa'il wa adi ibn qais والأسود بن المطلب والأسود بن عبد يقول بيار إن شين نعم لي كتير وكفاه المستهزئين وكم ساعة نبيا من قومه سيدار شين النبي يمسو الدعاء ممونة الدعاء يسامو كوني أقوي وندا أيا يتاكا nan ta ke kafan ta kumbura zai ta zama kaman kan rabu nan da ne yana ibu ya mutu akwai wanda saboda girman kai yana tafiya ne a hanya ya wuce inda ake kera kwaruruka sai kwari yana tsaye da rigan shi don yana jan rigan a ƙasa wai ya tsaya ya ce da shi yana girman kai sai ya tsaga wai zai yafa a jikinsa sai kibiya ta soke shi da kibiya ta soke shi jini ya ta zuba bai har ya mutu kamar a kwarin matsalai shi kuma mala'ika shi ne ke bin shi da wani ganye kore idon shi ya makance gaba gida kamar shi abu ya zo shi kuma abinci ya ci ya bin kishi aka yi ta kawo ruwa aka yi ta kawo ruwa ya yi ta shan ruwan sai da ruwan ya kashe shi shi ne Allah ce inna kafaina kai musan Allah tsakanin shi da annabi sai shi sai mama Allah ai annabi bai kan roƙo ba Allah ya kan ce bari mu maka bari mu maka kawai na alladhi ne ya'lamu ma Allah alladhina yaj'aluna ma Allah ilahan akhar fa sawfa ya'lamun ولقد علموا أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين الذي ربك حتى يأتيك اليقين الذين يجعلون مع الله إلها آخر sune waɗanda suke sanya alloli daban tare da Allah sifatun wakilin mubtadam walitannan munihi ma'anar sharqi saboda ya kunsa ma'anan sharaɗi ne ba ya shiga a cikin labarin da zai zo waɗanda suka sanya abokan tarayya da Allah ko waɗansu ababen bauta ba sau mai alamu da san ruwa ku san ake bata amurkin karkashin al'amarin su walakan na alamu hakika mun sani ya rasulullah yali ku sajirka zuciyanka na kunci bi ma ya kurun da abin da suke faɗa min al-istihza'i da izgili wata tazimi da karyatawa to karka da mu fasabbi bi hamdi rabbika kai tasbihi kana ne to dan ya ne gode ubangijinka kul ka ce subhanallah wa bihamdihi subhanallah wannan kalmomi suna da kyau mumini idan ka faɗin san subhanallah wa bihamdihi subhanallahi alazim annabi na ce kalimatani kalimatani sakinatani bil mizani habibatani ila rahmani subhanallah wa bihamdihi subhanallahi alazim kalmomi biyu masu sauri fada biyu masu nauyi a mizani wanda Allah yake son su subhanallahi wa bihamdihi to abinda Allah ya hore annabi kenan wa kun min as-sajidin ka zama cikin masu jada as-sa'an musallina wa abud rabbaka ka bauta mu ubangijin ka ta ya ji ya kaleki aleki ne zo maka yaki ne anan al-maut shine in ka duba riyal tafsir na Sheikh Bani da yake cewa a wannan ayan wa abun rabbaka yadda ya ce ka yake ya ce akwai masu kuskure da yawa waɗansu wanda suke ce su tufawa ne cewa ba a zuzu rabbaka ta ya ce ka yake ka bauta ma ubangijin ka har yake ne zo maka sanin Allah in ka san Allah ka wuce ibada wannan ƙarya ne wannan ƙarya ne yace ba wani ibada ba ba addini saboda haka kaga mai cewa ya san Allah ko shi ko ni Allah ne shi ba zai sallah ba ba zai kaza ba ba zai kaza ba to in dai wanda kake takama ne da shi ka je ka duba riya da tafsiri abin da ya faɗa kenan yace al yaqinu anan al maut shine mutuwa laisa kama yaqulu ba'd sufiya bayan da wadan suke ce bane alladina la qadamu bi shari'ati wanda basu damu da shari'a ba annal insana ya'budu rabbahu hatta yajida nake cewa ubangiji ya ta bautan ubangiji ta har yazo ya kini wai turku ne ba ta bar ibada la kallahu hasha al ibadatu la tasqudu abadan ibada ba ta fadi akan kowa har abada illa bil maut sai da mutuwa al yaqinu anan hauna al maut to laka duk wani ke maka shi ya san Allah ne alibi ne shi ne ne yana saba ma Allah ƙarya yake ashe Allah kusatan shi da ibada ne ba da nisan da shi ba in kana so ka ga wanda ya kusaci Allah wanda duk ya manne a zuwa sallah a karatun Qur'ani a zikiri shine ya kusaci Allah ba wanda ya nisanci Allah ba bari ibada nisan da Allah ne da ka bar Allah kuma shaitan zai zo dinga maka gudama ya ce maka kaza ya ce maka kaza har wata rana ma ya zai same ka ce ai ka zama arifi ko kuma ya ce kai ma kai ka zama kudubi ai ka zama wali ai ka zama wali sharri ne zaunan duk wani kusata ga Allah in babu addini ƙarya ne duk masu cewa sun sun san Allah nan su ba ruwan su komi Allah ne ƙarya suke yi ba ruwan Allah da wannan
سورة النحل مكية مهيمنة وثمان وعشرون آية بسم الله الرحمن الرحيم أتي أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض منها تعالى عما يشركون
نعم سورة النحل مكية إلا سيدي وإن عاقبتم إلى آخرها آية وإن ديك سورة mi'atun wa samanin wa shiruna aya wato aya ɗari ne da ashirin da takwas bismillahir rahmanir rahim ata amrullah ata amrullah wannan magana ji ubangiji wato dalilin saukan aya aya ya zo can baya iktarabat as-sa'atu wa shaqqal qamar sa'ar kiyama ta kusa tauraro ya ce sai kafirai suka ce kai mu dan bar abin da muke ba domin Muhammadu yana ba mu labarin sa'a ya kusa mu yi haƙuri mu gani shin da gaske ne da aka dade ba su ga komai ba sai suka shafu ashe ma maganar banza ne sai Allah subhanahu wataala ya sake saukarwa iqtaraba lin-nasi hisabuhum hisabin mutane ya gwada suka ce kai mu ƙara kamewa ba ila abin ya kusa ne sai zo ba komai sai suka ci gaba to sai Allah ya saukar da wannan aya a ta amrullah annabi ya zabura sabai suka zabura kaman ga yana kofar gida ai sa'atu wa ta bi sigati mali yazo da sigan an yi an gama da ta haƙudu ku ihi saboda tabbatar aukuwansa ai karuba to daga nan sai Allah ya ce fala tastajibu kar ku nemi gaugawansa to qabla hinihi fa innahu wajibun bi aukuwa ne la mahalata ba makama ai abin da ya sa mu muke ganin abun har yanzu da saura ko yanzu da zuwan annabi duniya har zuwa yanzu ba a kai shekara dubu ɗaya da ɗari biyar ba ba a kai shekara dubu ɗaya da ɗari biyar shekara dubu ɗaya da ɗari hudu ne da ɗori a kai abin da yake kai kenan yanzu to kai sai kana ganin kawai ai shekara dubu an samu shekaru da yawa shi ko mazan Allah da ya zo sai yana gaya mana cewa shi fa an aiko shi da la'asar ne da la'asar aka aiko shi ya kawo misali yahudu da nasara ya kawo misali ya ce kan mutum ne kira dan kwaliwo ya ce kai mun aiki daga safe zuwa yamma zan baka dubu goma amma sharaɗi na in ya rage awa ɗaya rana bai fada ba baka da kokobo baka da kokobo in ka kai za ka samu sai ce am yini ne kawai zan samu dubu goma a haba sangara ba ya faɗi ya kama ya kama ya kai azhar ya ce kai gaskiya aikin nan da wahala ba zan iya ba sai ce to ka san ni sharaɗi na sai an kai magari ba saboda haka kai asara ba ka da kokobo ya ce to na yi na yi asara ba ni da kokobo sai wani nan kwari goyo ni zan karasa za a bani dubu goma ya ce ka karasa daga azhar zuwa la'asar zuwa magari ba a baka dubu goma ya ce abu shi ke nan zan ci banza ya fara da ya kai la'asar zai ce ya gayya sai shi asha da jiri kai ma baka na gogon sai aka kira yan gwani gonar karshe suka ƙara tsada da da arasar zuwa magariba annabi ya ce na farkon yahudu na tsakiyar nasara na karshe ne ni da al'umma to anan duk ran da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo Allah yana cewa ta alƙiyama ba tana nan kamar gobe gobe ne kai kuma kana ganin yau ai shekara dubu to ai in an gaya maka shi Allah kana tsammani irin kwanan ka irin kwanan shi ne har yau ba kai kwana biyu ba zuwa nan ko kai ne kace za ka yi abu jibi ba zai kace ai saura miki nawa to haka Allah yake yi haka Allah yake yi ai duk gaba ɗaya daga zuwan annabin har zuwa yanzu mu kai kwana biyun Allah ba don Allah ya ce inna yawman inda rabbika ta'alli sanatin mimma ta'udun shi yasa ma da aka nemi annabi ya ta faɗa me ya alaman tashin kiyama me alaman ce ba wanda ya ji ko ni ma ba abin da ne ba amma tashin kiyama an tali da al'ammat rabbataha wa an taral hubat al qurrat al alat ri'a ashai ya tadawu min dunya wanda mun gani mun koyo to alamomin ne ya gama haihuwa barkata kuma zo mun da zo gine gine kamar ba za a tashi a duniya ba har maza Allah ya ce donan da kuka ga ginin maka yana ƙetare duwatsun maka da saurari zafin kyama yau ba haka ne yau kuma wanda ya je maka daga ne duk daga ko'ina za ka ga wani gini ya ƙetare maka gaba daya saboda ne duk abin da kake gani kasa ba da barka kurbi ba da barka lokaci sauri sauri a yanzu na yanzu nan daga ya bi ka zama kana auren da yarinya kwanan nan shekara da zai a ce wannan dan wancan ne wancan da muka da ni ba ka je daura auren wanda ko mi sau sau sau yanzu an kama azumi ne da an gama an gama duk abin da annabi ya an tarar hubbatul qurratul alata ri'a ashiya'i tadawul duk kuma inda ka gama su mulki a garuruwa yawanci nan zamanin nan yan kauye duk da kauye su kauye manzon na sanar Allah yana gaya musu gangaya mutanen da ba kiyama ba ta yi fala ta sa'ayu subhanahu tanzihan lahu wa ta'ala ubangiji ya daukaka amma yushrikunahu gaban da suke tara bihi yuzil malaikata yana saukar da malaiku ay jibril da ruhi da wahayi min amrihi daga horon su iznihi bi iradati ala man yasha bisa wanda ya so min ibadihi daga bayinsa وهم الأنبياء في النبوة أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا abin da suke zuwa annabawa ga baki daya ku gargadar ku tsoratar da kafirai da azaba wa alimin ku sanar da su annahu cewa shi Allah la ilaha ba abin bautawa illa ana sai ni ji Allah yake ba abin bautawa sai ni fatakuna ku kiyaye dama tauhidi kashi uku ne akwai tauhidul fard akwai tauhid al-am akwai tauhid al-qawan tauhid al-am la ilaha illallah fa ana man nabu la ilaha illa tauhid al-qawan kaman kana magana da Allah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin tauhid al-khawat al-khawat la ilaha illa ana badr wa lokacin kenan ba ka ba sama ولم يبق الا الله لا شيء غيره وما تم موصول وما تم بائعه وما لا شيء يوم بعده فلا شيء الا هو في اي موضع قل الله ثم ظهر في حوله يلعبون wannan sai arifai wannan suka kusa da Allah kamar yadda muka faɗa a can baya annabi Ibrahim da yake ya fi kowa sanin Allah sai ya rabi arni kai wurin yin mota Allah ka gwada mini inda kake raya mata to ya ce Ibrahim duk abin da nayi baka yi baka baka nan zuwa ne ta aliyakma inna kalbi yanzu awalan tumi ce na fi kowa yi imani amma da yasma inna kalbi Allah ce yi a gaban kanka nan da nan aka yanka tsuntsu nan da ne ya tashi ya tashi a minsa أو خلق السماوات يا لك السماء والأرض لقد بالحق لك تعالى ومن يا نوكك amma yushrikuna gabanin suke tara shi da wani min al-asnam halakal insan ولكن لو كان من نطفة فإذا هو خصيم مبين ولنها ما خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون na'am halakal insana ya halice mutum min ulbanin daga mani ila an tsayyarahu har ya mai da shi qawiyan mai karfi shadidan mai tsanani fa idan huwa hasimun sai ga dan adam kuma mai tsananin husuma har yana da wani karfi wanda aka halice shi min ma'in mai ruwa wala kantacce mai koyi Allah yana so ka san asalin ka fa kai din nan asalin ka mai ruwa ne ma mai koyi kazanta cikin kazanta ya fito daga zakari ya koma barki kazanta cikin kazanta Allah ya sace a cikin mahaifa ka kai wai sai ga mutum wai na zanin guzuma har yana jayayya da wani ne da ya haka mubinun bayananne ya bayyana wa fi nafi ba'd yana kore ta tashi qailan man yuhil izama wai yana cewa wai wa yake raya matattu wa huwa wa hiya rabbi wannan wani kafiri ne ubayy ibn halal ya zo wajen manzon Allah ya dauki ya debo kashin matacce yake ya muhammadu wai yanzu maganar nan da kake faɗa mana Allah zai raya wannan kashin sai ya dubige a kan annabi kashin Allah zai raya wannan kashin wannan sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah zai raya shi shigar da kai wuta Allah zai raya shi shigar da kai wuta to shine Allah ce wai kai dan adam wai har yana musunta shi kiyama shi wane ne wala nama al-ibla wal baqara راكم ما لشان والغنم ونسبه بفيل مقدر يفسر خلقها لكم ألا يهل التامكني في جملة الناس أسين جنة متاني فيها كيف أشكي أكوي أبن جنبي ما تصدقون به من الأكسية أي كاكا فاتن دبو بين سوء جيما لا أيوه برغو أكوي منيني من أشعارها لغا غافو سكم وأسوا فيها رسول ومناجو لأنفاني من النسل نيايا waddar da nono war rukumi da hawa wa min ha daga gare ta ne ta kuluna kuke ci kaddama zarfa lil fasila wa lakum biha jamalun sannan kawa ya tabbata gare ku fiya a ciki ka san kawan mutanen da da waki ba mun shi bane jamalu kyau in ana son ado a hawo da waki a sa musu kayan adon nan da sauransu ba yanzu da ya zama motoci ba Allah ya ce ni ne muku haka hina turihuna yayin da suke taruduna ila marahiha bil ashi suke dawowa zuwa makwanci da safe kaga in kana son ka ga abin sha'awa ga ma'abuga dabbobi da safe an kora su kiwo ba su da kyan gani kamar lokacin da suka dawo in sun dawo za a su da nishaɗi da ƙarfi suna tsalle-tsalle sun dawo gida to Allah ya ce ni muku wannan don ado in za su dawo gida ma kukan zauna kuke kallon dabbobin wai da tasrawuna yayin da kuke fita da ita ila mar'a zuwa makiyaya wa tahmilu asqalakum to alhamdulillah sakar aleri alhamdulillah rabbil alamin Allah ya baka wani da ke tare da mutane da Allah ya kashi a wani tsari Allah ya kara mu wata wadata aka maka Allah wannan ya tsari wai kan ga mafi yawa wasu zai ga idan sun fita da kansu ba za su ba ne ko su ba ko su ba mu hoton sai su ɗauka kai masallaci shin wai kaiwa masallacin da ake yi ya bi ne ko ba ya bi a'a ai Allah ya faɗi suwa za a ba zakka dan goyi guda takwas fagirai miskinai ba fagirai a kusa da kai ba miskinai kusa da kai ba ibnu sabilu kusa da kai wanda duk ya kai masallaci ya je ya yi biye ne bai da lada dan yana so a jini a rediyo wani a kawo miliyan kaza wani a kawo miliyan kaza saboda haka yan uwanka su ya kamata ka fara ba zakan tukuna waɗanda ba su da shi ka raba masu zakan ka raba ma makotanka ka raba ma mabukata amma in ka kai inda za a faɗa cewa wani ya fi da miliyan kaza to in ka je lahira Allah zai ce ina kuɗin da na baka na yi raka Allah ya ka je kai inda za a faɗa an kuma bara iya kan rabon kai
aka maka lawo wannan yana tambaya ne wai ya matsayin mutumin da ke kiman kuɗin gwamnati da yake aikin alheri ne shi
ɗiban kuɗin gwamnati yake ne a to abu biyu ne alheri na nan ɓarawo na nan shi wanda ka ba kyauta ba za a ce ya ci haram ba yi duk wanda ka ɗauka ka ba kyauta shi ya zai tambaye ka ina ka samu kuma Allah zai baka ladan ka wancan kuma da riba sunan ka cin amana Allah kuma zai tambaye ka amanar da aka ba
akan wata da wani wani a ne waya matsayin sallar mutum da za a ana cikin sallah ne sai a kira ta a waya sai ya kiro waya a jin kuma idan a yi nuna ma wanda yake da shi alamar cewa waya na sallah ne waya wata wannan sallah to wani irin dannawa in ya ce har kalma ya fito malamai sun faɗi hukuncin mutumin da ake cikin sallah wata na hannu lillalurati muktafahun don daga halalin ka gyaran murya don lalura an gama ta amma in zahara minhu maqadirul hurufi idan an samu wani harafi wanda za a iya ganewa kamar yace ehem kaga an gane dai da me to sallah ta bashi
akan wata da wani waya a matsayin na da za ka idan lokacin kwallo ya yi ko ana wani wani za ka sai sun fi sai ka a sallah waya a cikin wani a sallah ne To, sallah dai inna salata kanat alal mu'mini ne kitaban mawquta. Kowane sallah yana da lokacinsa. An yi wa mutum rangwame ya tara sallah a wurare kamar daren ruwa ko halin tafiya. To, amma halin kwallo, halin kwallo ba shi a cikin wanda aka ce an maka ruhusa. Kwallo wasa ne, wasa ne wanda kake yi makanka. idan baka sami Allah ba ko ya zama ba lada ba la'ada in ka samu kuɗi ka samu lada amma sallah ka jinkirta ta ko ka gabatar da ita dan kwallo to ba lalura ba ne in ka yi haka bai yi ba ka yi ta lokacin ta tun da ka iya yi a lokacin ɗaya lokacin wancan ma ka taso ka lokacin sallah mana idan baka yi ba lallai ka saba ma Allah.
muna da masu zarafin wasu a mutum goma sha biyu masu a gaba Allah ya ba mu sa shi shi dari kan tijaniya ina faɗa kullum kar mutane su ɗauka wani abu ne daban abin da ake ce ma dari kan tijaniya istighfari zikiri salati istighfari salatin annabi la ilaha illallah duk wanda yake maka ba su ne dariƙa ba to ya faɗa maka ba gaskiya ba kuma duk waɗannan sun zo a cikin umarnin ubangiji tun daga tambaye da ka karanta wa sagaru rabbakum innahu kana ghafara ka karanta inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ka karanta wazkurullaha kathiran alladhina yadhkuruna allah waɗannan su ne wanda ake yi in lokaci ne wasabbihu bukratan wa azila saboda haka komi yana neman izini in ka yi kai kaɗai kana da lada amma in ka samu izini ya fi lada layi ne na bayan Allah komi da izini ya fi saboda haka in za ku karɓi da riga ku guji sharari ana karɓa don Allah ne ba don neman duniya ba don kankare zunubi don kusatar annabi don zikirin Allah yana ƙara kusa da nuna Allah saboda haka in an karɓa ba a bari har ƙarshen rayuwa saboda ba mai son shiga cikin arziki ya bari ba haɗawa da wani ba wai in wani bayan wani ɗari na sufaye a dukkan su masu kyau ne amma mai magani in ya amince da maganinsa yakan ce karka haɗa mun wani da nawa kuma kowane gida akwai kishi ba za ka yarda matan ka je wani gida ba to shi kan tijani ya samu kyakkyawan lamana daga kakansa annabi muhammad da wanda za ka samu a can za ka samu a nan saboda haka ba a haɗawa da wani kamar yadda ka san kunu da miya a ƙwarya ɗaya sun lalace zai zubarwa amma an ka kowa a ƙwaryar shi zai amfana sharaɗi na uku ba zuwa ziyara wani wani wanda ba baci ja ne ba ziyara bara ne to in kana gidan sarki ka je gidan hakimi bara to ka wulakanta sarki kenan sai su ja sarkin waliye ne sauran kuma don hakimansa ne shi yasa don kishi na gida aka ce karkaje can dukkan su gaskiya ne kuma rabbi inni sadaqtu kullu waliyan radiyan kadarhum bi ayni tirami ghayra annam salimin huwa sami wa muradi wa umda jirma in kun ji wannan sharuɗa za ku ji ayi sallah cikin jami'i idan ma Allah ya ji ayi sallah cikin jami'i warka kuma ba ni za ku ji iyaye ne iyaye wajibi ne shi ya ce duk wanda bai bi iyaye sa bai ya ajiye mana sharri mu ba mu tare da shi wannan ne da da walidai wannan shi ne sharuɗa da riga an kun je kun yarda na ba ku ɗari ga shi jami'a da ke ba da salati da la ilaha illa huwa wanda za a yi safe za kuma a yi yamma bayan la'asar za kuma a yi wazifa cikin jami'i tare da mutane kun yin da kun amince to na ba ku ɗari ga shi jami'a to Allah ya albarka Allah musulmi على هذه الدرجة الإسلامية الإبراهيمية لأن من طوات أهلها لأن من الآمنين الذين يقومون من الجنة ألا وهم لازم لما لازم da ayyukan mu ya tauna kurakuran Allah ka shayar da mu ruwan Allah ka shayar da mu ruwan Allah ka shayar da mu ruwan Allah ka yaye mana fitina Allah ka zai kan da ibada Allah ka mana albarka a cikin rayuwar mu Allah ka mana aya Allah mu suna da nabi na musu ya mana da suna da nabi na musu Abdullahi na fahimta da la hawla wala quwwata illa billah Allah na Muhammad ya rabana